بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da shida ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida, wanda ya zo goma sha uku ko? Sha uku ga watan bakwai dubu biyu da sha biyar. Za mu tashi suratul falaki. wanda ita ce Sura ta ɗari da goma sha uku, kafin mu shiga wani ya zo zai shiga addinin Musulunci. Kana so za ka musulunta? Waye ya takura ka cewa sai ka musulunta dole? Kai kake sha'awar musulunci da kanka, daga wane yanki ka fito? Daga ina kake? Eh? Edo State akwai mai tafsirin mu a can da ma ka haɗu da shi da ka huta an tura wani musamman can ya je ya tafsiri ko to yanzu a a wato kai ka yadda da kanka zaka musulunta iyayenka ba za su matsa maka ban ka musulunta su ce sai ka fita za su hana kai musulunci ba ka yi ba shi ko eh to yanzu ka yadda ka bashi to zan gaya maka abin da ake shiga musulunci da shi in ka amince ka zama musulmi ashhadu Allah ilaha ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kace ka amince daga yau ka yadda bisa raɗin kanka da amincewarka ba wanda ya kamata a kaɗai tashi da bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ka yadda da haka kace ka amince ka yadda ka gamsu annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ka amince da haka to amincewarka da haka da kirista kake to ka ce daga yau na amince annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan maryam ne ba dan Allah bane ka yadda da haka me sunanka da justice ali to justice kuma ali to yanzu ya kake so kana so a bakka da suna justice ali ko a musanya ma wani a bakka da wannan sunan ko a canza maka wani wani suna kake so mabruk mabruk me kenan mabruk mai albarka to shine mai albarka kenan to ai za a iya ban maka mabruk ko wanda aka masa albarka to Allah ya mana albarka ya ma albarka ka yi karatu a ina ka tsaya ka yi secondary school ok ka yi nce to ba komai ga 'yan kwamitinmu nan za su zauna su tattauna su ga yadda za su koya maka addinin musulunci da kuma yadda za su tinkari matsalolinka muna fata Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci to Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan sura suratul falaki tare da suratul nasi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Allah subhanahu wa ta'ala icewa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ida wannan saƙo zuwa ga duniya baki ɗaya, ƙul ka faɗa saƙo ne zuwa ga duniya in alaika illal balag wa alainal hisab wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira aikinka gargadi aikinka wa'azi allazina yuballiguna risalatin lahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah a'udhu kace ina neman tsari bi rabbil falaki da Allah mahaliccin duk wani abu da ya tsago Allah ya ce faliqul isbahi wanda ya tsago asuba faliqul habbi wannawa wanda ya tsaga ƙwallo ya fidda bishiya daga cikinsa ka duba ƙwallon dabino kuma Allah sai ya tsaga ya fidda dogo bishiya daga jikin wannan ɗan ƙwallon da kake furzawa bayan ka cinye dabino to a cikinsa akwai bishiya to Allah shi yake tsaga ya fidda wannan don haka malamai suka ce alfalaki duk wani abu da Allah ya tsaga ya fidda wani abu daga ciki ko menene cikin halitta Allah to Allah ya, ya ce a nemi tsari da Allah mahaliccin wannan abu neman tsari yana buƙatar rukunai guda hudu ana buƙatar almusta'izu mai neman tsarin sannan almusta'azu bihi abin da ake neman tsari da shi annan almusta'azu minhu abin da ake neman Allah ya tsare din sannan isti'aza shi kansa neman tsarin da haka dama daga aza ne ya uzu ina neman kariya ina neman mafaka ina neman maraba ina neman maboya ina neman inda za a kare ni ba ku mai iya kare ka ba mai iya kiyaye ka sai Allah wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazgun fasta'iz billah ka nemi tsari da Allah subhanahu wataala da haka bi rabbil falaq rabb kalmar rabb takan zuwa cikin alqur'ani da wato wataran ai idafar ta zuwa ga dukkan halittun Allah kama alhamdulillahi rabbil alamina wataran Allah ya idafar ta zuwa ga wani babba daga cikin halittunsa kamar rabbul arshil azim rabbul arshil karim ko kuma ya dangana shi zuwa ga sammai rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa abuduhu wastabir li ibadatihi ko ya dangana shi rububiya khasa rabbi Musa wa Harun ko kuma rabbi rabbi rabbi kaga an dangana shi gare ka kai kadai to Allah subhanahu wataala kalmar rabbu ita ce aka ciro rububiya ana nufin almulku wal khalqu wat tadbir mallakar halitta da halittar halitta da gudanar da halitta aikin Allah shi kadai ba wanda yake taya shi to ina neman tsari da wannan wanda shi ya halicci dukkan tsagaggen abu wasu kan ce alfalaki asubuhu saboda Allah ya ce faliqul isbahi to Allah ya ce ya rantse ko alfalaku alkhalqu dukkan halitta da ta fito daga jikin halitta ko alfalaku baitun fi jahannama idza futiha saha jami'u ahlin nari min shiddati harrihi wani rami ne a jahannama idan aka bude shi to duk yan jahannama sai sun yi kururuwa saboda tsananin zafin da ke cikinsa amma malam ibn jarir wanda shine shugaban masu tafsiri na duniya yake cewa annahu falaqas subha idan asuba ta keto ne shi ya dace da waccan aya faliqul isbahi cikin suratul an'am aya ta 96 min sharri ma khalaqa daga sharrin dukkan abin da Allah ya halitta wanda yake da sharrin halittun Allah iri uku ne akwai alheri tsantsa wannan ba a neman tsari da shi kamar annaba da mala'iku akwai sharri tsantsa kamar shedan da sauran mabiyansa akwai kuma wanda yake da sharri da alheri sharrin yafi alherin yawa ko alherin yafi sharrin yawa ko da sharrin da alherin su zo kai daya shi yasa muke cewa min shururi anfusina mu kanmu akwai sharri tare da kawunan mu sai ka nemi tsari da sharrin kan kanka karan kanka ma akwai sharrin da zaka iya wa kanka saboda haka sharri abun gudu ne to min sharri ma khalaqa dukkan abin da ya halitta wanda akwai do sanan sharri tare da shi komai kankantansa ko da mu ne mu ma muna ciki to muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu wa min sharri ghasiqin da kuma neman tsari daga sharrin dare iza wa qaba idan daren nan ya tsala kamar da Allah ta'ala ya ce aqimus salata liduluki shamsi ila gasaqil layli gasaqil layli wa qur'an al-fajr idan dare ya tsala tukunna to shi ma ana neman tsari da wannan lokacin domin lokaci ne da shaidanu suke baje kolinsu lokaci ne da mugaye suke tashi domin kulla makirce-makirce iri-iri da daddare ake bal makarun laili wannan har bal makarun laili iz ta'amuruna na annaka fura billahi makarun fil laili kenan kuma wadanda suke cewa lanubayyitannahu thumma lanaqulanna li walihi ma shahidna mahalika ahlihi kaga da daddare ake kulle-kulle kenan to muna neman tsarin Allah daga kulle-kullen da ake kullawa da cikin dare gasi kullaili iza wa qaba gurubu shamsi da daidai faduwar rana malam zuhuri yace wa min sharri ghasiqin iza wa qaba ash-shamsu iza gharabat da rana in ta fadi a lokacin da ake kulle-kulle hadisi ya zo daga abi salamata daga nana aisha Allah ya kara mata yarda take cewa fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi yadi manzon Allah ya kama hannuna fa'aranil qamara hina dala'a sai nuna mun wata lokacin da ya hudo wa qala yace mun ta'awwazi billahi min sharri hadhal gasiki idza wa qaba ki nemi tsari da wannan abin wato daga Allah da wannan wato wata din idan ya fadi an ce ƙarshen faduwar wata mafi yawa masu kulle-kulle da camfe-camfe da sihirce-sihirce da tsafe-tsafe da jefe-jefe an fi ƙulla shi a ƙarshen wata shi yasa aka fassara shi da faduwar wata anan ne ake cewa su faɗi tare da wata an ƙulla masa wani sammu kenan ko an ƙulla masa wani dabaru ko surkulle shi yace ta'awwazi billahi min sharri hadha fa inna hadha al-gasika idza waqaba al-hafiz ibn hajar asqalani yace isnadin sa ingantacce a cikin fatahil bari mujalladi na 8 shafi na 441 to wa min sharrin naffasati sannan ka ce ina neman tsari daga sharrin naffasati masu sihiri masu tofe-tofe an ce sawahir sai a ce naffasat ko jama'at naffasat ko alnisa'in naffasat mata masu sihiri suna yin tofi fil uqaji a jikin kulle-kulle a yani as-sawahir izara qaina ana nufin masu sihiri idan suka fara tofi tofin alatsi ne wa nafasna kuma suka yi tofi fil uqad a cikin kulle kulle hadisi yazo anna jibril jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ishtakaitu ishtakaita ya muhammad akwai abin da ke damun ka ne qala na'am yace kwarai fa qala bismillahi arqika min kulli da'in yu'zika wa min sharri kulli hasidin wa ainin Allahu yashfika sai jibrilu yawa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan tawaida shine yake cewa la Allah hadha kana min shakawahu hina suhira yawa wannan karar da ya kai ne lokacin da aka yi masa sihiri summa afahu Allah ta'ala wa shafahu Allah ya bashi lafiya ya kuma bashi kariya wa radda kaida saharatul hussadi min al-yahudi Allah ya mayar da kaidin masu sihiri masu hasada su ne Yahudawa siru usihim abin ya koma kansu waje ala tadbirahum fi tadbirihim tadmirahum fi tadbirihim Allah ya sanya kullun su cikin wato komawa kansu wato ramin ƙarya rami ya koma kansu kenan ko an ce wanda zai gina ramin mugunta ya gina shi gajere domin shi ya fada to sai suka fada kullakullan su da zagon ƙasar su da makircin su da kutungwilar su sai Allah ya mai kansu wa fadahahum Allah ya kunyata su walakin ma haza lam yu'atibahu rasulullahi lam yu'atibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka cewa manzon Allah dau mataki a kansa yahudu sun fito da dabaru da yawa na yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko suka dinga aika tambayoyi akan aje a tambayi manzon Allah ya bada amsa kaza yas'alunaka anir ruh yas'alunaka an zil qarnain yas'alunaka anil jibal duk Allah ya bada amsa suka zo suka yi mata tambayoyi gaba da gaba ya bada amsa suka dinga bada kuɗi a shirya waƙoƙi na ɓatanci Allah ya tsare suka dinga zuga ƙurayshawa su yaƙe shi Allah ya kare to sai suka shirya su jefa masa dutse a ka nan ma Allah ya kare suka shirya su ba da gudunmawa a masa ƙofar rago a Madina a suratul Ahzab Allah ya kare to sai suka sa wata mata mai suna Zainab mata Abdullahi bin Mushkab ta kawo sammu da guba ta zuba a nama ta zo ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi fatahu Khaibar ta ce ga abinci na kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da wani sahabi Bishir ya ci wannan sahabin ma ya ci shi sahabin nan take ya mutu saboda mugun sihiri mugun sammu ne da tsafi da kuma guba aka saka wanda nan take yake kashe mutum shi ko annabi Allah ya kare shi wasu sun ce naman bai wuce ba wasu ma sun ce bai ci ba ita kanta akuyar da yankakkiyar ta yi magana ta ce kakkaci na akwai sihiri a jikina wasu ka ce ya ci Allah ya rike abin bai shiga cikinsa ba wasu ka ce ma ya ci ya haɗiye Allah ya tsare ruwayoyi daban-daban saboda haka Allah ya tsare shi daga wannan to sai suka samu wani gwanin mai tsafi ana kiransa labidu dinil a'sam al-yahudi shi tsafi yake yi sana'arsa kenan suka ce tunda mun kasa ka da shi da ilimi mun kasa ka da shi da yaki mun kasa kan masa mun kasa cin masa da duk wani dabaru to a koma a yi masa sammu to shine aka je aka ce akwai wani yaro da yake aiki a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka ce ya lura idan annabi yana caja kai to gashinsa yakan dan faffado to ya tsinto waɗannan gasussukan da suka fado sannan ya kokari ya samo kum da manzo Allah yake caja kai da shi ya samo kum din sai suka je jikin dabino namiji dabino namiji dama an san shi baya yaya sai suka yanko kan inda yake yin huda sai suka zo suka kwakwale suka kwakwale suka kwakwale sannan aka ɗauko abin nan wato abin nan watar alwatar tsarkiya aka ɗauko tsarkiya aka zo aka haɗa sai aka yi ƙulli guda goma sha ɗaya aka kakkarya wannan kum ɗin aka karyi tsinke goma sha ɗaya a jiki kowanne sai a saka a jiki sai a ɗaure sai a sa sai a ɗaure sai a sa sai a ɗaure to sai aka zo da sunan tsafi da aljanin da za a karanta don a nemi taimakonsu ko musamman za Allah ma'asumi ba ne suka zo aka dinga tofawa aka dinga tofawa dama ana yi daidai rana za ta faɗi ko ƙarshen wata ko cikin duhun dare inda bala'i ya taru sai suka yi ta tofi suka yi ta tofi da suka gama sai suka ɗaure wannan tsarkiya da wannan wato abin nan na, na dabino huda sai suka je cikin wata rijiya suka yi rami a cikin rijiyar can ƙasa sai suka ɗauki dutse irin wanda an shiga rijiya ake zama a kai ana yasa sai suka sa ƙarƙashi sai suka ɗora a kai an ce kwana arba'in da yake Allah ta'ala ya tsare zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsare ƙwaƙwalwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan ne mahallin nazari da wahayi amma yana jin abin a jikinsa kamar raɗaɗi ko rashin lafiya aka yi kwana arba'in a haka shi ne aka aiko mala'iku guda biyu suka zo suka tsaya a kan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ɗaya ce me ya same shi ɗayan ya ce ai sanmu aka yi masa waye sanmun labid a ina ya sa a cikin rijiya kaza saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura aka ce ko je kan rijiyar da kansa a wata ruwayan ko ya tura sayyidina ali da azubair bin al-awwam yace ku je rijiya kaza ku shiga ciki suka je cikin rijiyar suka daga wannan abun sai ga wannan kayan tsatsiba tsatsiban na tsafi da aka hada a gurin aka tono abun ruwan rijiya har ya zama kamar lalle an ce wannan sihirin da suka yi da an wa mutum shi nan take yake mutuwa amma da yake annabin Allah ne Allah ya tsare shi sai ya zama sihirin bai tasiri a kansa ba so da haka aka ware sihirin aka ciccire waɗannan wato abin taje kai kum na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan surori guda biyu masu aya goma sha ɗaya da an karanta ɗaya sai tsinke ya cire da an karanta ɗaya sai tsinke ya cire wannan tsinkaye guda goma sha ɗaya da aka yi a jikin kulli duk suka fita to shine aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka ce bari mu je mu kashe ba yahudan ne ce a'a tunda Allah ya bani lafiya bana so a tada wata fitina kyale su Allah dai ya tsare ba abin da ya faru to shikenan to shine yake cewa nana Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suhira an wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sammu hatta kana yara annahu ya'ti nisaa wa la ya'tihinna har yana ganin kamar yakan je ma iyalinsa amma bai je musu ba faqala yace ya aishatu a alimti anna Allah qad aftani biki san Allah ya bani fatawa ba fi mastaftaituhu fihi cikin abin da na nemi fatawa a gurinsa atani rajulani mutum biyu sun zo faqa ada ahaduhuma inda ra'asi ɗayan ya tsaya daidai kaina wal akharu inda rijlayya ɗayan kuma wajen kafata fa qala allazi inda ra'asi lil akhar sai na daidai kan nawa yace ma ɗayan ma balur rajul me ke damu mutumin nan qala madbubun an masa sammu ne qala man dabbahu waye masa sammun qala labidu bin a'sam rajulun min bani zuraiqin haliful yahud wani mutum ne daga wannan kabila kana munafiqan wa ƙala wa fima a cikin me aka yi tsafin ƙala fi mushɗin an yi da kum wa mushaɗatin da kuma guntattakin gasu da suka faɗi lokacin da kake taje kai wa ƙala wa aina aina aka saka ƙala fi juffi ɗal'atin an sa shi a cikin huda ta dabino zakar kuma namiji dabinon wanda baya ƴaƴa ta hata ra'ufatin an sa shi ƙarƙashin wani dakali da ake zama fi bi'ir zarwan a cikin rijiyar zarwan qalat fa atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam albi'ra sai annabi ya je rijiyar hatta takharajahu har yasa aka fito da shi fa qala hadhihi albi'ru allati urituha wannan rijiya ita aka nuna min a mafarki ga inda aka binne abin wa ka'anna ma'aha nuqa'atul hinna'i idan kaga ruwan rijiyar sai ka dauka ruwan lalle ne tataccen ruwan lalle wa ka'anna nakhalaha in kuma kaga dabinan yadda ya kumbura ru'usu shayatin sai ka dauka kan shedan ne qala fastu khurija aka fito da abin qala fa qultu afala ai na tanasharta ba kai abun nan wato rukawar warewa ba fa qala amma Allah faqad shafani Allah ya riga ya wato warkar da ni wa akrahu an usira ala ahadin minan nas sharran ba na son na tayar da wata fitina Allah ya riga ya tsare ni to ku bashi ba abin da zai kayi kai to wannan sura min sharrin nafasati fil uqad malamai suka ce da wannan ne aka shar'anta neman kariya daga masu tsafi da masu sihiri da masu surkulle da masu jifa da masu mugun baki da mayu duk kullakullansa a cikin nan yake in ka nemi tsarin Allah da nan domin ana wa dan adam sihiri kuma sihiri yana kamawa Allah ya ce ma hum bi dharrina bihi min ahadin illa bi idhnillah in Allah ya ga dama sai sihiri ya kama ka saboda haka abinda zaka yi ka nemi kariya ka nemi tsari ka nemi taimakon Allah an ce sihiri iri tara ne duk wanda za a wa sihiri ko a yi masa tsafi a cikin nau'i tara ake yi kuma kowane sihirin nan a cikin sarimul battar Malam Wahid Abdulsalam Albali ya kawo yadda za a fita daga wannan, kuma ya samu wannan littafi zai ga nau'ukan sihirin nan guda tara, idan ka ji alama kowanne yana da alamomi, da ka ga alamar wannan to akwai sihiri da wani ya maka, ko ka taka sihirin wani, ko wani ya jefe ka, ko wani ya maka baki, ko wani maye ya kama ka, ko kuma mai kambun baka ya cafke ka ko kuma an maka sammu ko an maka wani surkulla da tsatsubai sai ka nemi tsarin Allah a ware akwai sihirin tafarik akwai sihirin da ake domin a raba miji da mata akwai wani yaro ya taɓa bugo min waya ya tambaya ya ce babarsa ta bashi wata laya ta ce ya je tsakiyar juji ya tona tsakiyar jujin ya saka layar a ciki ya mayar da sharar jujin ya binne sai yaron ya kawo mana layar na ce kawo layar da aka kwance sai aka ga wansa da matarsa take so ta raba shine aka yi kuma layin ma ɗoyi take yi muna tunanin da kashi aka yi rubutun da kashi aka rubuta su tabbayyada da wasu ayoyi aka rubuta inda aka yi magana azaba da waye aka yi wannan domin in aka binne har da kan jaba a ciki sai ya zama yadda kake ganin munin jaba kake gudunta haka zai dinga gudun wannan matar ta san aka yi wannan sihirin sai ka ga mace tana wa mijinta biyayya amma sai ya kasa kula da ita saboda ita kawai wai uwa ce fa uwa fa to banda kuma sauran mutane na waje ana yi a raba a raba miji da mata a raba ɗa da uba a raba aboki da aboki kai har kungiya da kungiya ma ko gari da gari ko jam'iyya da jam'iyya ko mutum da mutum ana iya wannan sihirin amma namiji da mata yafi yawa akwai a cikin sihirin akwai adafu hadawa akwai kuma rabawa akwai sihirin hadawa akwai sihirin rabawa to wannan yana ciki na biyu akwai sihirul mahabba shine sihirin hadawa wane da wane ba sa son juna so ne je ya samu matsafa a har hada abin da za a yi tsafin da shi a jawo soyayya wannan ta fada kan wannan sihiru mahabba kenan sihirin da ake cusa kauna ta hanyar sa sannan na uku akwai sihiru takhayyul sihirin da zaka wayi gari kana kai ta ganin abubuwa suna ta zagaya ma kai ta suranta abubuwa shine irin wasu ba su iya damu mutum kai ta ganin ga ka a guri kaza ko ga kaza ko ga wani abu ya tashi ko ka ganka kayi fuka-fiki ka hau sama ko ka ga ka sauko ko ka ga ka hau ko ka ga ka ruga da gudu kai ta ganin abubuwa kuma ba abin bai faru ba to wannan shi ma ana yin sihiri da wannan sannan akwai sihir junun sihiri da ake domin a mai da mutum mahaukaci tuburan sai an ɗaure shi wani zai musulunta daga ina kake kumu nan kumu to a cikin garin kumu kake ko a waje to kana so zaka musulunta kai ka yadda zaka musulunta ko wani ya ce maka dole ka je ka musulunta kai ka yadda da kanka a wace unguwa kake a kumu bayan tashar magariya akwai tashar magariya a cikin garin kumu ko to zan gaya maka abin da ake na shiga musulunci ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan Rasulullah abinda kace daga yau na yadda na aminta na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka kace ka shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ka yadda da haka da kana wani addini to kace daga yau na yadda annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryam ne ba dan Allah bane ka amince da haka to me sunanka eh ene Timothy to to Timothy a ci gaba da kiranka Timothy ko ko a rage maka suna ya koma irin na musulmi wanne kake so sadiq abubakar sadiq kenan so da aka sunanka abubakar mai gaskiya Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci akwai yan kwamitin mu suna nan za su kai karatu wanne okay gamman secondary school ku mu kai to yanzu kana da sana'a gini kake koya to to ba koma yanzu ga 'yan kwamitinmu na insha Allah za su saurare ka kuma za su bincika za kuma su ga irin gudunmuwar da za su baka wajen koya maka addini da sauran abubuwa da za a iya shiga cikin harkokinka Allah ya taimaka ya tabbatar da mu da kai a musulunci to akwai sihirul junun akwai sihirin da ake wa mutum a mai da shi mahaukaci tubura har sai an daure an kai gidan mahaukata akwai sihirul khumul za a wa mutum sihiri sai ya daina magana kawai ya ta tafiya kawai akwai wani tsafi da aka yi da kan kada a cikin ƙwarya aka ji aka ɗora a kan gidan wani kawai mutumin nan sai aka ga ya daina mutane magana sai ya ta tafiya ya ta tafiya daga nan ya tafi kilomita hamsin sai an kamo shi ƙarshe da aka zo ana bincike a gidansa aka ga wani ne ashe ya zo ya yi tsafi ya ɗora masa a kan gida kuma da aka bincika abokin sana'arsa ne kun ga matsafa suna nan akwai wani kuma da aka yi da nama aka ji aka sa a gidan tururuwa aka caccaka allura kusan guda ɗari shi ma wani ne yake so ya halaka wani to shi yasa falaki da nasu ita ce maganin matsafa akwai sirrul hawatif sihirul hawatif sihiri za a wa mutum sai ya ji ana kiransa sai ka ji ana ma magana kawai baka ga kowa ba in kana daki sai a kira ka a rumfa in kana rumfa sai a kira ka a daki in ka fita sai a kira ka a ciki in ka shiga sai a kira ka a waje kuma ba kowa hawataran ga mutum ya arce da gudu ko ka dinga jin motsi tap tap tap ana tafiya a bayan kuma ba kowa ai kawai kawai waya nan kawai waya nan ba kowa sihiri ne kawai aka wa mutum aka ruda shi ana akwai sihirul marad sihirin da za a yi ma kai ta ciwo ai ta zuwa asibiti shiga karkashin sikana kaza shiga karkashin abin nan kaza aje a dau hoto aje a yi scanning aje a yi ayi kaza fa a fita waje aje Dubai aje London a ce mutum duk likitoci sun bincika lafiyar sa amma kuma ga bai da lafiya to wani wani tsatsuba tsatsuban aka yi akwai wanda na taba gani akwai wani a wani lajnatu mukafahat sihir ta Saudiya suna nuna yadda suka gano wani sihiri da aka yi ɗanyen kifi ne guda uku aka je ƙarƙashin wani dutse aka naɗe su aka naɗe su aka naɗe su da tsimma a cikin kifin aka saka layin aka naɗe aka naɗe da tsimma aka je ƙarƙashin dutse aka shiga wani lungu aka sa a cikin wani a gwangwani sai aka huda bakin gwangwanin guda biyu sai aka ɗaure da lilo sai aka zira a ciki da kyar da makarkata aka iya ciro wannan bayan an kama matsafan suka faɗi inda suka sa yadda za a yi hannu ba zai shiga gurin ba ta gwangwani aka sa zare aka dinga zira haikaicen ƙasa ko wani yake gaya min da naje umara da naje aikin hajji ne yake cewa da aka yi rusau din nan a saudiya mutane da yawa sun samu lafiya ashe akwai kayayyakin tsafi da yawa da aka bubbinne na mutane da aka zo aka rurrushe tsofaffin gidaje duk anan aka tono ka san shi tsafi da an tono to shi ke na yi ce samu lafiya yace sau da aka mutane da yawa da ba su da lafiya aka rasa kan me ya faru duk kawai ga baki ɗaya wasu musamman suke tayi su tafi wata ƙasa domin akwai ƙwararrun matsafa a gurin wanda ko sallah ba sa yi kuma dama aljani ba zai zama abokinka ya koya maka tsafi ba sai ya tabbatar ka fita daga musulunci wani ma cha za a ya raba qur'ani biyu ya taka ɗaya ya taka ɗaya ya tsaya a kai taka zai samu tsafin wani a ce ya rubuta Qur'ani da jini wani a ce ya rubuta da kashi wani ya taba zuwa irin shaddan nan ta da da ake bayan gida ya je zai tsuguna sai haska da fitila sai ga layu guda biyu zai kashi a kansu bai gansu ba sai aka aka yi dabara aka sa zare aka ɗauko aka ɗebo waɗannan layin da aka zo aka kwance tabbat ya dace aka rubuta aka sa sunan wani a ciki aka zo aka saka a shadda wani ya kashi ya binne ta shikenan sai ya gamu da wani mugun ciwo kuma a rasa inda aka binne abin saboda yana cikin shadda an yi kuma kashi akai an binne malam dan adam mugu ne dan adam mugu ne wallahi in ba in ba Allah da ya halicce shi ba ba wanda ya san kansa mugu ne kawai dan ka lahanta wani ko ka kashe wani ko ka haukata wani ko ka sa wani ciwo dan bukata ka tabiya sai mutum ya je a yi masa wannan sana akwai sihirun nazif wannan an fi yi wa mata jini ya ta zuba ita ba jinin al'ada ba ita ba jinin biki ba amma jini ya ki tsayawa an je asibitin an ba ta maganin an mata allurar amma jini ya ki tsayawa akwai wanda suke haɗawa ma maza da jinin al'ada ake haɗa a miya a ba mutum ya ci in ba tauhidi an shiga uku in ba shari'a an shiga uku sannan akwai sihiru ta sihiru ta'adilin zawaj akwai sihirin da za a wa mutum duk sanda aka yi magana aure sai fashe da kuka ko mace ce ya zama gandame mai bashi da mata da an magana aure shi kenan sai ransa ya ɓaci ko ka ga ga budurwa ta kai budurwa in karatun ƙur'ani ne ta yi in karatun zamani ne ta yi in kyan ne da sura tana da shi amma duk wanda ya zo ya magana aure baya dawowa saboda an mata sihiri an kori mijin duk wanda ya zo sai a suranta ta a mummunar sura sai ya gudu da an yi magana aure ba zai da ba to duk waɗannan aka samu sihir malam ya kawo su ya yi bayani akan alamar kowanne kuma ya yi magana hanyar da ake warwarewa ka abin da ake so malamin sunna wanda ya san shari'a kun san su kansu masu ruƙa iri biyu ne akwai masu ruƙa tijariya akwai masu ruƙa shar'iyya akwai masu tawaida ta kasuwanci akwai masu tawaida ta shari'a da haka ka nemi mai tawaida na shari'a ba wanda ya maida abin tijara ba don neman kariya da tsari wa min sharri hasidin idza hasada sannan da kuma sharrin mai hasada idan yayi hasada din to hasada an ce da sharrin mai hasada ba a ce da hasada ba malam ibnu qayyim yace domin ita hasada sai an yi ta tukunna mutum yana da hasada a ransa bai maka ba to baka neman tsarin tunda bata fito ba shi sa aka ce iza hasada idan yayi hasada kenan idan bai yi ba ka kubuta daga wannan to hasada malamai sun ce hawa biyar ce na farko mafi muni kowa ya ji wacce yake da ita ka tsaya tsaf ka ji wacce kala kake da ita hasada ta farko shine mutum ya dinga fata ni'imar da Allah yawa wani ta gushe kawai wannan ni'imar ta gushe kawai a neme ta a rasa shine hasada ya ganka da kuɗi to so yake ka tsiyace ya ganka da ilimi so yake ka jahilce ya san ka da mulki so yake ka fado ya ganka da kyau so yake kai muni ya ganka da fasaha so yake ka koma mai gura-gura mai in'ina ya ganka da binnan a wani mukami ko a wata kujera so yake kai laifi a kore ka ko ai ma ritaya ko ai maka demotion ya ga kana zuwa na ɗaya a aji so yake ka dinga zuwa na ƙarshe maimakon na farko ya ga kana ganewa to so yake ka daina ganewa ya ga kana haddacewa to so yake ka biya so dubu abin bai zauna ba shi kawai kai ka rasa shi ba ruwansa da sai ya samu kai ɗin ka rasa ko shi bai samu ba na biyu mai hasadar da shi so yake ka zauna a yadda kake mutsiyaci ne kai to so yake ka zauna a mutsiyacinka talaka ne ke sai yake ka zauna a talaucinka a ƙasa kake so yake ka zauna a ƙasa a ƙasa kake yawo to yana fatan ka ci gaba da yawo a ƙasa washe to shi tun baka samu ba wani shi ake kira alhasadu ala shay'in muqaddar abun ma bai samu ba ana ma hasadarsa wannan kuma ala shay'in muhaqqaq hasada akan abin da kake da shi da wanda baka da shi an ce wani ne ya shiga masallaci ya kalli gabas ya ce ya Allah ka bani zundume miyan mota ka bani katon gida da kyakkyawan mace so ne zo kusa da shi ce Allah keke za ka bashi Allah to kaga wato kaga wannan ya nuna in har za a bi ka gaban Allah ma a je a yi maka bukulu tsakaninka da Allah ma sai an maka bukulu ai abin ya ɓaci to saboda haka hasadan mai son ka zauna cikin tsiyarka ko cikin jahilcinka ko cikin bid'a ka shirka kake amma baya so ka fita bid'a kake amma baya so ka fita baya so ka gane sunna baya so ka gane tauhidi baya son kai arziki baya son kai ilimi ya fi son ka zauna a yadda kake to wannan ita ma hasada ce na uku mai hasadar da yake so ni'imar ta dawo gurinsa ni'ima yake so takan a karbe a bashi ba ta guguje ba a ta dawo hannunsa to shi ma wannan nau'i ne na hassada to sannan na hudu mai hassadar da baya so ka ci gaba daga inda kake shi hassadarsa tun da dai kana nan to ka tsaya nan baya son ya ji an ce ka ƙara gaba ya yadda da inda kake ka tsaya nan amma don Allah ka kai gaba in kansila ne kai tsaya a kansila in dakaci ne kai tsaya a dakaci ba sa a ce wata rana ka zama hakimi ko ka zama sarki in kansila ne kai ba su a ce wata rana ka zama chairman ko kai gaba a tsaya anan in kai ustazi ne to tsaya ustaz ɗinka eh in sakandire ka gama to tsaya nan ba so a ce ka ci gaba ka je university shi kuma wannan hassada ce ta yanke mutum ya tsaya inda yake ba ka son Allah ya kara shi sannan ta hudu ita ce mai dan ta biyar ita ce mai dan sauki sauki wanda zai ganka da abu ya fatan Allah ya bashi irinsa amma naka na nan baya so a taba naka amma shi ma yana kishin ina ma ya zama haka to wannan ana kiranta jibda ita ake kira farar hasada hasada ce amma fara domin na farko bai yi fada da kai dan an baka ba na biyu bai nemi naka ya gushe ba na uku ya nemi a bashi irinsa amma ba tare da an taba naka ba ai da sauki in ya ganka da kuɗi ya ce Allah ni ma ban kuɗi ya ganka da karatu ya ce Allah ni ma ban karatu kamar da ka bawa ne wannan ba matsala a ciki domin bai nemi naka ya gushe ba to hasada tana da dalilin abin da yake jawo ta abin da ke jawo hasada na farko raunin aƙida idan mutum aƙidarsa ba ta da ƙarfi sai ya dinga hasada domin hasada faɗa ne da Allah domin Allah ne ya bawa mutum wannan abin da baka so ba shi ya ba kansa ba don haka faɗa kake da Allah sannan na biyu abin da ke kawo hasada shine rashin tsoron Allah idan mutum baya tsoron Allah sai ya dinga hasada sannan na uku rashin imani da ƙaddara idan mutum bai yi imani da kaddara ba domin abin da Allah ya kaddara zaka samu in kai hakuri kai ma naka kasan zai zo naka rabon zai zo naka hukuncin yana nan sannan watakila ma abin nan da kake ganin mutum yana da shi kake jin haushi watakila shi ma bala'i ne a kansa saboda haka sannan abin da ke ja hasada makotaka mafiya zaka ga na nesa in yayi kuɗi bai damu ba amma kai da kake kusa da shi ne ba so kai na nesa in yayi karatu bai dawo ba kai da kake kusa da shi ne ba son kai karatu na nesa dan ya ci gaba ba matsala kai da kake kusa da shi ne ba so ka ci gaba sannan tsananin gaba idan gabar ku ta yawa da mutum to baya son ka ci gaba sai dinga ma hasada sannan idan tsananin rowa ya damu mutum ma in ka samu sai dinga ma hasada bai baka nasa ba amma baya so ka samu sannan san duniya in yawa mutum kakatu a cikin zuciya to shi ma kan sa masa wannan sannan raunin imani sannan mutum baya so a zo kujera irin wacce yake da ita kishin da cewa kullum ni in zama ni ne ba na son wani ya zo kusa da ni ko ya zo daidai da ni ko ma ya wuce ni to wannan shi ma kan kawo wannan sannan son ka zama kullum kai ne a sama shi ma kan haifar da da hassada da ma sana'a iri ɗaya mafi yawa masu sana'a iri ɗaya sun fi hassada sai ga masu mulki a tsakaninsu sun fi hasada wa juna masu ilimi malamai su ma wancan malamin ya ja kafa wancan wancan ya ma wancan langa wancan ya ma wancan sarki ya hana dawa tsayuwa wancan cika malamin akwai karatu sai dai ja iri ne sai ya samu da ya soke shi saboda haka su ma akwai hasada malamai to yan kasuwa ma in kuna sana'a iri ɗaya mutum ya ga kai ake ta ciniki a kantinka sai wani abu ya zo masana yan hatsi ne ku to an fi siyan hatsinka ko ku ‘yan tumatiri ne naka ya fi siye, to sai hasada ta shiga, ko kai a siyasa ce kafin jama'a an fi son ka sai hasada ta shiga. To wannan shi ne yana daga cikin abin da ke ja hasada. To mai hasada, mai hasada yana fito na fito ne da ƙaddara Allah, mai hasada mutane ba sa son sa, mai hasada kullum a cikin baƙin ciki yake da damuwa, mai hasada abin yi wa azaba ne a lahira. mai hassada baya tare da muminai mai hassada soja ne a cikin bataliyar iblis mai hassada wato yayi kama da mushrikai hassada tana cinye kyawawan ayyukan mutum sannan hassada takan sa a ɗebi naka aikin a bawa wani sannan abin da ya fi haifar da hassada mafi muni shine izdira'ul mahsud in kana ganin kowa banza sannan kuma wa ijabul hasid bi nafsihi kai kana jin ka isa to wannan yakan haifar wa da mutum hasada sai ga baya so Allah ya ba kowa kuma baka isa ba saboda ita hasada ko kana yin ta ba za ka hana abin da Allah ya yi ba sai dai kai ta konuwa sannan abin da ke kare hasada in kana son Allah ya kare ka daga masu hasada ga abubuwa guda goma sha ɗaya da za ka yi na farko ka dogara ga Allah amma ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu na biyu ka ji tsoron Allah amma ya taqillaha yaj'al lahu makharaja na uku ka dinga neman tsarin Allah na hudu kada ka dinga bada labari ga wanda ka san yana maka hasada akan abin da Allah ya maka ko aure kake nema yi shiru sai an kusa daurawa dan wani da yaji sai zaga ya ce mutsiyaci mutsiyacin nan za ku ba mata kun san shi kuwa ai wannan dan banza ne sai ya sa a rushe wannan auren to da aka yi aka ce udulubul hawaija bil kitmani ka dinga yin bukatunka a boye sai ka sai filinka kakka gaya wa kowa sai ka fara gini ya wuce linta sai dai ka ce zan je nan zagaye ne ashe gini kace kai shiru sai ka kusa gama kana tara kuɗi zaka sai mota an ka gaya ni kace wallahi wasu ɗan kuɗi nake tara zan sai mota sai kawai ji wani abara zai ce ya Allah ka ruguza kuɗin so da haka ka bari sai komai ya daidaita an haɗa saura kiris saura cikon dubu biyar ko sai mota ta fito ma saura takarda wanda ya riga ko ya yi hasar da can za ta faɗa rami ta riga ka yi nisa sannan a ka shagala da aiki kawai kai ta aiki ba ruwanka yakan sa wato ka ɗauki hankalin mai hasada sannan ka fuskanci Allah sannan ka yi haƙuri kuma ka dinga kyautata mai maka hasada ka dinga jaddada tuba sannan idan an tabbatar wani shi ya maka hasada har ta kama ka to a kamo shi malam zuhur ya ce a kamo shi aka ga kawai kana lalacewa shi yasa gan ana gini ake rufewa kuma in aka yi sabon abu sai a rubuta masha Allah tabarakallah saboda idan ainul hasidi sai a rubuta masha Allah tabarakallah akwai waɗanda na gani da yake kasashen Laraba akwai masu ainu sosai idan mutum yana da sabuwar mota zai shigo birni sai ya shashafa mata ƙasa sai ga sunan duk a bakin harami an jera mota sababbi ne kar amma duk an shafa dan abin nan ƙasa ja an kwakwaba an mammanna mata dan kada mai hasada ya ganto ce wannan mota to sai ta yi hatsari suna da wannan mugun wannan bakin ko mutum gini yake ai sa kaga ake sa kwano a rufe in ana gini sai a sa kwano ko a sa zana sai an gama dole ya ce me ake anan gini ake shikenan kaga abubuwa sun tsaya yana da mugun baki yana da mugun ido shi yasa annabi ya ce wai ga wasu yara suna ramewa ya ce cewa ku je ku yi musu ruka akwai nazara wani mugun ya kalle su akwai wani sahabi sahal abin nan sai kawai yana wanka sai ga wani rabi'a kawai shikenan sai ya zo ya kalle shi daga kallonsa kawai ya ce kai amma wannan Allah ya baka baya mai kyau sunansa sahal bin hunayf shi kuma sunansa amir bin rabi'a shi Amir bin Rabi'a din shi ga wancan a bakin ruwa ya tube yana wanka irin mutanen nan da ba tabo a jikin su ko daya kikkiawan mutum zace god amma wannan fata boyayya Allah ya maka kyau kawai shikenan sai ya fadi dinga shure shure aka dauke shi akai gaban Annabi Annabi ya ce wa ya kalle shi aka ce Amir bin Rabi'a ne ce aje a zo da shi Annabi yayi fada ya fushi yace ya ɗayan ku zai kashe dan uwansa halla barakta dan me baka ce barakallahu ba shi ne bahaushe ke cewa tubarkalla kallabi tubani in kai maye ne ka ci kanka tubarkalla shi ne barakallah bai mai baka faɗa ka ba sai annabi ya ce wanke masa jikinka shi ne imamu zuhuri ya ce yadda ake wankewar ƙwarya ce za a zuba ruwa sai a ɗaga ta haka ba su taɓa ƙasa ba sai a ce mutum ya tsoma hannunsa iya nan guraren guda biyu banda nan in nan ya shiga ba zai tashi ba banda nan sangalalin iya nan kan wajen maɗaura agogo zai wanke zuwa ‘yan yatsu sai kuma ya dawo kan gwiwa nan kada kada a taɓa nan sai a dawo a wanke ƙwaryar tana sama haka zai dinga zira hannunsa a wanke iya nan a wanke nan a wanke nan sai a ɗaga ƙafarsa daidai wajen gwiwa kawai za a wanke gwiwoyin za a wanke a wajen dunduniya nan za a wanke dunduniyarsa sannan sai a kama nan wandansa nan a juyo bayan maɗaurin wandan a wanke nan gurin a zuba a ciki sannan ya kurkura baki ya zuba to sai wannan ƙwaryar da ba a sauke ta a ƙasa ba sai a juya mutumin sai a kifa masa a baya to sai ga ya tashi to kai to saboda haka kun ga ashe abin yana da tsanani to saboda haka yace akwai wannan ightisal din sannan akwai ruqya ana iya masa tawaida ai masa tofi shi ma wannan tofin yana ɗauke wannan da ake cewa a sa ganyen magarya guda bakwai a karanta suratul baqara da wasu ayoyi a dinga wanka ana sha domin ware irin wannan sihirin sannan akwai tajaridu tauhid mutum kawai ya tsantsanta tauhidi tsakaninsa da Allah wannan yakan sa abin ba zai tasiri ba kuma ba zai shiga jikin mutum yadda ya kamata ba to sannan sihiri ko hassada a gurare hudu ta zo a cikin alkur'ani kuma hassadan nan a takan kasance tsakanin ma ƴan uwa da dangi shi yasa da annabi yusuf ya mafarki yake cewa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin me baban sai yace la taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida kaga dan uwa ne dan uwansu ne kuma dukkan su ƴaƴan annabi ne amma wannan hassada sai ta shiga tsakani wace irin wahala ce annabi Yusuf bai sha ba bayan sun je sun ce a basu shi suka je suka ce kura ta cinye shi suka jefa shi a rijiya ya zo ya yi bauta a gidan sarki ya zo ya kurkuku ƙarshe dai abin nan da ba sa so sai da Allah ya ɗaukaka shi to haka nan hassadar da ƙurayshawa suka wa annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce wai ina ma qur'anin ba shi aka sauko ba laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim dan tsaba hasada wai ka ce wai da aba annabi annabta ƙara da mu wani a wani gari a bashi suka zaɓi waɗanda suke ganin su ya cancanta a ba annabta wai ba annabi ba saboda tsabar hasada ana yake cewa yatima abi abi abi talib yatima abi talib wannan marayan na gidan abi talib a ce mu za mu zo mu bi shi haga hasada ke saboda haka nan ma hasada ta shigo shi yasa aka ce farkon laifin da aka fara wa Allah a sama hasada ce farkon laifin da aka fara wa Allah a ƙasa hasada ce me ake nufi da wannan shaidan ya yi wa annaba Adam hassada, ƙabila ya yi wa habila hassada, ko? Kun ga wannan kisa hassada ce a ciki, kawai ce ana khairun minhu, kun ga izdira'uhu kenan, da kuma ijabuhu, kai ka jikka wani abu ne wancan ka wulaƙar, ana khairun minhu, a asjidu liman khalaqata dina, na yi sujjada ga wanda ka halitta da taɓo, kaga izdira'i kenan. to shi kuma yana jin ana khairun minhu shine ijab jin takama da isa yake ji a ransa to sannan da aka zo duniya kuma laifin da aka fara na farko wanda har ya kai ga kisan kai ita ma hasada ce watalu alaihim naba abnai adama bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka yace sai na kashe ka قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ina jin tsoron Allah rabbal alamin kaga ashe kenan hassada ce ta jawo har ta kai ga kisan kai hassada ce ta sa aka kori shedan daga sama aka la'ance shi aka kore shi da aka manzo Allah ya ce dabba ilaikum yahudu suma babban matsalar su hassada Allah subhanahu wataala yace hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi ko suna yi wa mutane hasada a bisa abin da Allah ya ba su na falala sai annabi yace dabba ilaikum da'ul umami qablakum ciwon da ya halakar da wanda suka gabace ku kuma ya kutso cikin ku sai yace al-baghdha'u wal hasad hasada da jin haushin juna yace la aqulu halika allati tahliqu sha'r walakin halika allati tahliqu din ba ina ce muku wannan ma'askiya ce da take wa mutum kwalkwabo ba ma'askiya ce da take aski addini akwai hadisi da sanadi da'if innal hasada ya'kulu alhasanat kama ya'kulu an-nar alhataba hassada tana cin aiki mai kyau kamar yadda wuta take cin wato itatuwa haka nan wato wannan yake ci saboda haka ‘yan uwa wannan sura akwai darussa mai yawa a ciki da kuma tsoratarwa daga waɗannan sharruka guda wato biyu da aka faɗa Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ɗaya kenan wa min sharri gasiqin idza waqab biyu wa min sharrin naffathati fil uqad uku wa min sharri hasidin idza hasada hudu to duk sharri baya fita daga nan duk wani kulle kulle da makirce makirce da ake don wani ya cutar da wani ko wani ya nakasta wani ko wani ya kashe wani ko wani ya kaskanta wani baya fita daga ko dai ainu ko hassada ko sihiri surkulla da tsafi da sihiri ko ainu ko maye ko kambun baka ko kuma hassada duk anan ake cutar da mutum da haka shi yasa annabi ya ce mu dinga karanta wannan sura a lokacin kwanciya mi kafa ɗaya qul huwallahu falaq inasi ka tofa ka shafe jikinka qul huwallahu falaq inasi ka shafe jikinka qul huwallahu falaq inasi ka shafe jikinka bayan kowace sallar farilla kuma ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi da ayatul kursiyu da asuba bayan kai sallar asuba kai qul huwallahu uku falaki uku nasi uku ayatul kursiyu ɗaya bayan sallar magariba so da kun ga da fitowar rana da faduwar ta anan musifar take yasa aka ce qul huwallahu uku falaki uku nasi uku ayatul kursiyu ɗaya bayan sallar asuba bayan sallar magariba ko kafin magariba qul huwallahu falaki nasu uku daya kowanne kai uku uku domin Allah ya tsare ka zaka kwanta ma kai sannan ka dinga wuridi kana zikiri kana istighfari kana hailala kana ambaton Allah kana karanta Qur'ani musamman alqur'ani shine babban kariya daga matsafa in dai kana yawan tilawa kana yawan takara kana yawan tukuri eh kana yawan qiyamul layl da alqur'ani to duk matsafa Allah zai maka tsare da su kuma ba da takama da nuna isa ba domin sharri ba a neman sa kakka ce na shirya Allah ba ya son ka ce ka shirya ka ce na shirya in akwai wanda ya sai fito kakka kuskura a rayuka kai wannan in dai akwai wanda yake jiye jiye amma kai kakka ce ka shirya saboda Allah yana iya jaraku ta inda baka zato to haka muna fata Allah ya tsare mu ya kiyaye mu ya shiga tsakaninmu da mugu na ciki da na waje ya kuma tabbata mana da alkhairi duniya da lahira baki daya akwai tambayoyi wanda ya ce malan na gida na gina gida don na bayar haya tsawon shekaru duk musulmin da aka nuna gidan sai ce ya yi gefen gari sai wani kirista ya karba to mala akwai laifi a kai in dai kwana zai dinga ba laifi ba laifi ka ba kirista haya ya dinga kwana amma in coci zai mai da shi ko gidan giya to wannan bai halatta ba a musulunci ko ma musulmi ne zai mai da shi gurin shegantaka to kada ka bayar amma in kwana zai yi wannan mu'amala ce mu'amala ne ka siya a gurinsa ko ya siyan ma ko ya kwana ya tashi ya tafi kasuwa wannan ba matsala amma kada ya mai da shi da kaji an ce ana sabis a ciki to sai ka ce nawa ya rage kuɗin hayarka in baka kuɗin wata ka za ka tashi ko ya halatta musulmi ya ci naman da boka ya yanka dabbar to in ba maye bane kai ya haɗa ka da dabbar boka ka ce boka kuma ka ce dabbar da boka iyanka kaga dabbar da boka iyanka fa ba a yi mata yankan da ya kamata ba kenan wataƙila ma gabanta yamma aka sa wataƙila ma a tsaye aka tsarge ta da sunan shaidanu kuma ake yankawa kaga wannan bai kamata ka shiga harkar boka in dai ba mayan nama ba ne kai wanda yace mala ana bi na bashin azumi na wasu shekaru kamar uku amma har yanzu ban samu lafiya ba to malam yaya zan yi wajen biyan azumin to ai zuwa za ka yi asibiti domin a bincika a ga wani irin ciwo yake damunka idan ciwon da yake damunka ba irin wanda ake warkewa ba ne ciwo ne to sai ka dinga ciyarwa domin duk mai ciwo zaunanne wanda ba shi da lokacin warkewa to sai wa allazina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin saboda wanda zai iya azumin amma kuma wata larura ta sa ba zai iya ba yanzu to sai a ko wa allazina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin wani wasu aya sun ce an soke ta amma ba soke ta aka ba ta shafi tsoho wanda ya tsufa ya kasa azumi sai ya dinga cewa da tsohuwa da mai ciwon yunwa da mai ciwon kishirwa da duk waɗanda suke da larurar da ba ta warkewa to sai su dinga ciyar da miskinai a bakacin azumin su to Allah ya samu dace to kamar yadda sanarwa ta zo cewa gobe kuma da ita ne za mu rufe tafsiri na bana kuma da ita ne muke kawo sauka ta alkur'ani wanda muka kwace tsawon shekara goma sha takwas muna yi sai a wannan shekara Allah cikin ikonsa ya sa muka zo ƙarshen wannan muna fata kuma Allah ya sa abin da muka karanta ya zame mana tsira